الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين بأن جعلهم إخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد المؤمنين على التآلف مغفرة ورضوانا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية شأنا ولمن في السماء أمينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من في الله أعوانا أما بعد واتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الإسلام حريص دائما على كرامة المسلم لذا جعل للمسلم على أخيه حقوقا التي تربطه بأخيه مهما كان جنسه ولونه ولغته وتثمر بالتحفظ به الأخوة والألفة والمحبة ومن أبرز صفات المسلم الصادق مراءة تلك الحقوق وإعطاؤها لمؤهلها ومستحقيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيها المسلمون تمسكوا بهذا الهدي الرباني الصاني والآداب الجليلة النقية وأدوا الحقوق التي بينكم تسلموا وتفوزوا قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم وغيره إخوة الإيمان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات إلا بإعطاء الطريق حقه وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه وسئل عن حق زوجة أحدنا عليه فقال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت رواه الطبراني والحاكم وذكر حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه رواه الحاكم وعلى المسلم لولاة أمره السمع والطاعة في غير معصية كما قال عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم وعلى الراعي نحو الرعيه قوله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفقره وفاقته رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أقول ما تسمعون عباد الله وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلوات الله وسلامه على البشير النذير القائل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه أبو داود وغيره وقال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب رواه البخاري والمفلس في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي فقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا رواه البخاري و ولمسلم وله والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم وفي روايه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى وقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه البخاري ومسلم أيها الإخوة في الله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wanda ya mamummune baiwa ya sanya su suka zama ‘yan uwan juna ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya shi ne wanda ya alƙawarta gafara da yarda a kan musulmi da suka yadda suka haɗa kai suka dunkule wuri ɗaya ina shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzansa ne shi ne mafi ƙololuwa cikin talikai al'amari a wurin Allah kuma shi ne amintaccen Allah su bane wata'ala a ban ƙasa. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabbansa da mutanen gidansa da duk waɗanda suka yadda a cikin tafarkin Allah suka ce maki junansu. Bayan ka ‘yan uwana musulmi wannan juma'a tamu a yau muna 28 ga watan Rabi'ul Akhir. Hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1433 wanda a kida miladiya yau muna uku ga watan goma sha biyu shekara ta 2021 wannan kutuba za ta yi magana ne akan haƙƙin musulmi a wuyan ɗan uwan shi musulmi da kuma wajabcin al'ummar musulmi su ɗan uwanci juna su kuma dunkule su haɗa kai su tafi su yi aiki bai ɗaya domin su gudu tare su tsira tare da aka ya ku jama'a musulmi ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma ku yi dafan Allah subhanahu wata'ala wato ko kuna sarari ko kuna boye wato ku rika bibiyan aikace-aikacen ku kuna tuna cewa ko da yaushe fa idan Allah subhanahu wata'ala yana kan ku ku sani cewa lalle addinin musulunci a har kullum yana kiyaye alfarman musulmi saboda haka ne ma ya sanya addinin musulunci ya tabbatar da waɗansu haƙoƙa waɗanda yake idan musulmi suka kiyaye ya su ya su to za su samu dunkulewa da haɗin kai da ƙaunan juna komin jin komin bambancin jinsunsu wato ko a ce wannan ɗan ƙasa kaza ne wancan ɗan ƙasa kaza ne ko launin fatansu wancan baƙin fata wannan jar fata hakanan komin bambancin yarensu wannan bahaushe wannan bature wannan balarabe wannan yamuri wannan bayarbe duka wannan filani to in dai suka kiyaye waɗannan haƙoƙa da shari'a ta sanya to za ka ga sun dunkule sun haɗin kai sun kuma ƙaunaci junansu shi yasa cikin sifofin musulmi na gaskiya domin musulmi suna suka tara akwai wanda zai ce shi ma musulmi ne wani ya ce shi mummuni ne amma suna suka tara yanzu duk in ka tara mutane za ka ce ya ku taron musulmi ku ɗaga hannunku sai ka ga kowa ya ɗaga hannu amma suna suka tara musuluncin wani ba irin na wani bane imanin wani ba irin na wani bane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma annabi ya a qur'ani ya sauka ya nuna masa habbai haka akwai wadansu mutane da suka zo suka ce amanna mun yi imani mu mummune ne sai qur'ani ya sako ya ce ku dai ku ce kun musulunta amma mataki na imani ba ku kai ba tukuna qalat al-arabu amanna kullam tu'min walakin qulu aslamna sun zo sun ce amanna mu mummune ne ƙur'ani ya ce a ba ku kai wannan matsayin ba ku dai ku ce ku musulmi saboda mene martaba martaba ne musuluncin wani ba irin na wani bane imanin wani ba irin na wani bane akwai bambanci da fifiko to idan dai musulmi na gaskiya ne wanda yake imanin shi ya kai can kololuwa to za ka ga yana kiyaye waɗannan haƙoƙa yana kuma ba da haƙoƙan nan duk waɗanda suka cancanci ba su waɗannan haƙoƙa ga waɗansu daga cikinsu a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga ba kowane karabit ake magana a kansa ba ba kuma da kowa ake yi ba wanda yake jin cewa ya yarda Allah shine abin bautansa ya yarda addinin musulunci shine tafarkin rayuwarsa ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzansa to da shi ake yi sai Allah ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la yasfar qaumun min qaumin kada waɗansu mutane su yi isgilanci ga waɗansu mutane wato ko ta kowane irin janibi kenan ko kai mutum isgilanci da harshe ko kai mishi isgilanci a aikace ko kai mishi isgilanci dan kai kana da matsayi ko kana da kuɗi ko kana da mulki ko ka isa ka faɗi a ji ko kuma ka fi shi ɗaukaka a duniyance to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce idan dai ku mummune ne na gaskiya to kada ɗaya daga cikinku ya yi ma ɗaya ko kada wani daga cikinku ya yi ma wani izgilanci a sa an ya kuno khairan minhu akwai yiwon wanda kake ma izgilancin a wurin Allah ya fi ka daraja ya fi ka alkhairi ka rena shi saboda ba shi da kuɗi to kila ko masoyin Allah subhanahu wata'ala ne ka rena shi don ka kayar da shi a takara ko a wurin neman aure akwai yiwuwan a wurin Allah subhanahu wata'ala ya fi ka alkhairi ka rena shi kana mishi izgili saboda bai kai matsayinka ba to akwai yiwuwan a wurin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya cira ta ya cincira ya yi gaba kai ne ake jin ka amma shi tuni Allah ya riga ya aminta da shi ya yarda da shi yana da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan ana samu a cikin zubin mutane iri daban-daban daban-daban kaga wani mutum kana rena shi kana mishi kallon banza amma a wurin Allah subhanahu wataala darajarsa ya wuce yadda kake tsammani wani lokaci wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun zo za su wuce kusa da Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yana da shanyayyen kafa daya to ya hau itaciya ka ya hau wata 'yar itaciya yana zaune kafan shi ta shanye haka tana ɗan kaɗawa sai waɗansu sabai abokan shi ne sai suka nuna shi sai suka yi mishi dariya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kafan duk da yadda kuka ganta a haka to darajarta a wurin Allah ya fi nauyin dutsen Uhud tana da nauyi a wurin Allah subhanahu wataala ya fi nauyin dutsen Uhud wannan fa sahabbai ne ya su ya su ya su ya su to me kake tsammani kuma idan ka sami waɗanda yake na baya su aibanta mutanen mutanen gaba ko kuma ya mu ya mu ma sai wani ya rika wani isgilanci saboda reni saboda kaskantarwa da walakantarwa kana ganin kamun kafi shi to akwai yiwuwan wanda kake rena shi kake ganin cewa bai da komai bai da sarautar komai bai da mulkin komai bai tafi komai ba ba shi da wani wanda ya daure mishi gindi akwai yiwuwan ya fi ka daraja a wurin Allah subhanahu wataala akwai ire-iren waɗannan mutane manzon Allah ya bayyana su a cikin hadisi yace zaka ga wani mutum walaka walaka in ma ana taro yazo ba za a bude mai kofa ba saboda ba a dauke shi da kima da mutunci ba amma annabi ya ce irin ɗasa wanda ke tsakankaninsa da Allah ta kai ga idan yi rantsuwa ga Allah to Allah ba zai kunyata shi ba idan yi rantsuwa ga Allah to sai Allah ya yi mishi abin da yake so idan da ya ce wallahi yau ɗin nan fa sai an yi yafi bayan la'asa to saboda Allah yana kunyan ya kunyata shi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi ruwan kai baka san dalili ba sai dai kai ci cewa ka gani al'amarin Allah ya al'amarin Allah ne amma mai yiwuwa ya yi haka ne saboda kar ya kunyata wani wali daga cikin waliyansa so da haka kar ka taɓa yadda kare da mutane kar ka taɓa yadda kare waɗansu mutane izgili kar ka taɓa yadda ka ci zarafin wasu ka ci mutuncinsu duk iya irin abin da kake jin kataka za ka ga in ka je ofisoshin gwamnati sai ga wani oga ne a ofis ka ga yana zazzagin mutane ya daka wani datti da tsawa ya zage shi ya aibanta shi shi dai yana nashi kuma yana biyu kaga wani mutum ya girme shi a shekaru kaga zai zagar ba kuma abin da zai faru ko kuma kaga wani lokaci mamace sai ta dubi mijinta ta zage shi kila masoyin Allah ne ko kuma namiji ya zazzagi matarsa kila masoyiyar Allah ce kila waliyya ce ta Allah subhanahu wataala to shine nan Allah ke hana mummune da yin irin wannan mummunan dabi'a ko da harshe ko da aiki kada ku ci zarafin ƴan uwanku musulmi ko musu isgilanci sai Allah ce wala nisa'un min nisa'in haka nan kada waɗansu mataye su yi ma waɗansu mataye isgilanci a sa'in ya kunna khairan min hunna akwai yin waɗannan matayen da ake isgilanci sun fi alkhairi a wurin Allah fiye da masu isgilanci za ka yi mamaki a haka idan ana bayani za ka ga ya mace tana kiman ya mace ‘yar uwarta amma duk yadda ka yi mu'amala da ‘ya'ya mata kuma sai ka ƙara rena su sai ka ga babu wacce ke rena ya mace take cin wala take walakanta ya mace take cin zarafin ya mace kamar ƴar uwarta mace idan maza ne ana iya shugabantar da mutum ɗaya a cikin mu mu mika mishi wuya ɗari bisa ɗari tsakanin mu da Allah baka neman kuma komai a gurin sai dai lada a wurin Allah amma ƴaƴa mata duk inda aka shugabantar da wasu akan wata akan su to tsegumi da bita da kulli baya karewa cikin su kullun tsegumi ne duk inda ka keɓe da wancan sai ta nuna maka wancan mutumiyan banza ce duk inda ka keɓe da wancan sai ta nuna maka wancan mutumiyan banza ce haka ɗabi'ansu yake irin dai matan da muke mu'amala da su a wannan zamani ko a ƙungiyoyi ne na addini haka za ka gaba su da aiki ne sai zargin junansu ai wance ba ta da mutunci ai wance ba ta da kirki ai wance ba ta da kaza ai wance ba ta da kaza kuma wallahi galibi ire-iren waɗannan abubuwan yana tasowa ne daga hasada kai mata Allah ya jarabce ku da cutar hasada Allah ya warkar da ku irin wannan cutar da yake fada gidajen aure kaga gidan aure yake zama lafiya namiji na bakin kokari ya daidaita yayi adalci amma ina baka isa ba baka isa ba yannan hasadin cutar hasadin ina za ka yi shi kuma inda zaka gane cewa cutar hasada ce dauka yanzu misali wani miji ya tashi zai aure sai ya je ya samu yayi ma ita amaryan akwati biyu misali nake bada idan da zai je akwati biyu kuma ga uwar gida ya ɗan samu wata ‘yar dubu hamsin ya raƙo ya nana mata sai ka ji da ita da danginta suna ce ayyar haka ake aure a ita yi to ashe dama bakin cikin abin duniyan da za a kai ma wancan da yake jin rai hasada ce hasada ce da ita da danginta sai ka ji suna ai inda haka ake aure wallahi a je a ita yi saboda mene an ba ta duniya abin banza da ta kalli Allah da gidan lahira wallahi duk da ya fi mata wannan shiri ta da bankauran akwai macen da take ganin da mijinta ya mata kishiya gara da je ta fasikanci a waje matan da suke faɗin wannan ai tana da yawa ita dai kar a kawo mata wani cikin gida in zai je a bin shi a waje ai dai bata gani ba ita ta yi ta ta fasikanci a ta shararanci a waje amma idan kar dai a kawo mata kishiya cikin gida to wannan nau'in hasada ce to Allah ya hane ku ya kuma ta mummune ba ake magana da su ba ba ke ba mummune ake magana in ke mummuna ne to dake ake yi karke dake mota isgilanci har kaga wata jahiliya tana shigowa cikin al'umman sai ga ana ta dan ai wannan dan cikin gari ne wannan dan wajen gari ne wannan dan karkara ne wannan dan birni ne duk yan siyasa suka gadar mana da wannan sharrin suka farfado da wannan jahiliyan suka dawo da ita cikin mu da dan birni da dan kauye da dan cikin gari da dan wajen gari in dai mummune ne sunan mu me kawai yan uwan juna wannan jahiliya ce a ji ana ta dan ha akwai wani boye hulan karkara na san tun zamanin abin nan shekara 1980 saka an rika yin wata hulan karkara jahiliya ce wannan wata hulan kwankwasiya jahiliya ce wannan birni da ƙauye jahiliya ce wallahi musulunci bai san da wannan ba ku je duk ku gama birnancin ku ne masu mulkin ku ne yan birnin a gurin Allah yan wajen sun fi ku daraja dan ƙauyen ya fi ka daraja to sai kaka kuma mutum ya gama rayuwar shi ya fada cikin azaban Allah Allah ka shiryatar da Allah ya ce subhanahu wataala wala talmizu wala talmizu anfusakum kar ku rika yin zundan junanku zunde tsakankaninka da ɗan'uwanka musulmi nasiha da faɗakarwa in ya yi daidai a yaba masa a ƙarfafe shi inda ba zai sanya shi girman kai ba in bai daidai ba a keɓe a yi mai nasiha a yi mai nasiha maganin kenan amma zunɗe yi yawa tsakankaninmu wallahi zunɗe tsakankaninmu da ‘yan'uwan musulmi sai dai kullum aibantawa da zagi da giba wani shugaba ne in bai daidai ba a ce a yi mishi nasiha mana a je a yi masa nasiha a ce masa kaji kaji kaji kaji in bai daidai ba amma a tsaya ana tsazagin shi ana zantan shi kuma kila ma kai ne baka gane ba kila ma kai ne baka gane ba abin da ya faru bai cancanci a yi giban shi a kai ba sai ka je kana ta giba kai ta kwasan zuri bari in ba ku wani misali guda ɗaya saboda muhimmancinsa Allah ƙara mai martaba sarkin zazzau lafiya mun je gaida mai martaba sarki akan waɗansu al'amura da suka shafi al'amuran tsaro da kuma al'amarin garin nan sai muke tattauna akan cewa Allah ya taimaki sarki mun ga ana yada hotuna a social media ga ka da 'yan shara kana happy birthday wannan ai ba aikin sarauta ba ne sai ya ce to bari ku ji abin da ya faru wannan abin da kuka gani shekara biyar kenan kuma a falon gidana ne aka yi shi daga shi sai 'yan tsirarin abokansa ya ce a lokacin da na cika shekara hamsin ne suka zo muka yi walima muka ci abinci muka yi wasa muka yi dariya a lokacin nan ne aka ɗauki wa'annan hotuna aka yi waye aka yi waye amma ba a tashi fitowa da su ba sai da ya cika shekara hamsin da biyar ya ce kawai sai gashi a social media ana yama da shi wai sarki wai yana ba zai da shi daga shi sai aisha to kaga in baka je kayi nufin nasiha an maka wannan bayanin ba sai ka je kai ta giba kuma ka dauke zunubi kuma gurin Allah shi bai da wannan bai da wannan abin nan bai da wannan aiki wannan na baku misali ɗaya ne saboda a gaban mai martaba sarki mun mishi alƙawarin cewa za mu gaya ma jama'a wannan idan dama ta samu watanni kamar biyar kenan baya da ake cewa cikin shekara abin hamsin da biyar to ire-iren waɗannan abubuwa suna da yawa a rayuwar al'umma idan baka ɗauki nasiha da faɗakarwa da jawo hankali ba sai ka yi kai ta gefen mutane kana kwasan zunubi kana kara kanka nauyi kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala ba zai tausaya maka ba domin an bada mafita a cikin shari'a ina ƙara nanata musamman dattawa musamman dattawa su al'amarin ya fi tsanani a kansu har yanzu ban gano kofan da dattijo zai rika giba ba me amfanin dattijan dattakun da Allah ya baka shekaru da Allah ya baka mai amfani shi ai saboda kai amfani da wannan farin gemun ne ka nasiha kai fadakarwa ka jawo hankali amma kaga da tija tsaya da kali yana giba ka taba irin wannan dattakun nan kuwa Allah ya ce to duk wanda a kafin nan yace wala tanabazu bil alqab kar ku ka jifan junan ku da laqabba laqabba waɗanda yake marasa kyau laqabba irin na fasikanci irin na kafirci duk abin da ka san idan ka gaya ma mutum baya so to Allah subhanahu wataala bai yadda kar ka gaya mishi irin wannan lakabin ba idan ka san in ka ce mishi malam dogo baya so to kaka kira shi malam dogo in ka san in ka ce mishi malam gajere bai so to kaka kira shi in ka san in aka kira ta amarya ba ta so to kaka kira ta amarya in an ce uwar gida ba ta so to kaka kira ta uwar gida shikenan a tafi dai da rayuwar yadda kowa yake so menene sunan da nake so ku kira da shi wani to ku kira da shi kai ma wace suna kake so a kira ka da shi wani a kira ka da shi amma a kakaba maka wata suna ko suna ta jahiliya ko wanda ya kamance ce ne da waɗansu fasikai na duniya sunan wani ɗan ƙwallo a ce sunanka na ronaldo misali sunan fasikanci ne sunan kafirci ko kuma sunan wani ɗan dambe a ce kai ne kai ne zakaran damben duniya kai ne wani irin wa'annan ko wani ɗan koguwa ko wani ɗan kwambe a ɗauko wani suna na fasikanci ko wani ashararanci a sa maka to wannan haramun ne Allah ya hana ko kai ka sa maka kanka sunan haramun ne a rika kiran ka sai Allah ce duk wanda ya ji wannan bayani kuma bai tuba ya daina waɗannan al'amuran ba fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzalimai Allah ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ku nisanci mafi yawa daga cikin zace-zace zaton da yake ba a gina shi a kan wani turba ba ba kuma wani ƙanshin gaskiya ciki kawai kai ne a dakalin da kuke fira kuka ci a ƙila fa kaza ne a ƙila fa kaza ƙila fa kaza nan da nan kuka ƙeri magana kuka ƙawata ta kuka yi mata kwalliya kuka yaɗa ta a duniya kuma ya zama tuhuma ne ga wani to wannan haramun ne amma babu laifi idan zato ya zama akwai ƙanshin gaskiya a ciki misali a ce an shiga an yi sata shi wanda aka yi masatan ya san ya bigi wani da gora a kafa sai aka tashi da safi sai aka ga wani ya ji ciwo a kafa wannan akai shi gaban yan sanda kawai gaskiyar shi ta kwace shi saboda akwai karina akwai karina ko kuma an sace maka kaya a duba ɗakin wani sai ga hulanka cikin wanda aka sata ai akwai karina wannan in an yi mishi mummunan zato to ba laifi bane sai aka yi shi hukuma in yana da gaskiya kwaci kansa Allah ce inna ba'dha dhanni ithm mafi yawan sace-sacen da ake yi to zunubi wala tajassasu Allah ce kada ku bibi al'auran junan shine a tajassus neman aibi neman aibi inda namiji zai dauki wayan matan shi ne neman ya gano aibi ko mace ta dauki wayan mijinta tana neman ta gano aibin sa da waye ke chatting da waye ke magana wace ce ta magana da shi last kin wahal da kanki a banza ko kuma kai namiji ko kuma a kafa kwamiti ana bibiyan wani sai an gano aibi da laifuffukan wani Allah duk ya hana in abu ya bayyana maka ka gyara ko kai nasiha ko a ɗaukin hukunci in bai bayyana maka ba ka ci gaba da yamma kowane musulmi kyakkyawan zato a tafi a haka inda kuskure tsakankanin shi da Allah in Allah ga dama ya gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya yi mishi hukuma gwargwadon abin da Allah ya ga dama amma kai ba ɗora maka hisabin mutane ba ballantana kai ta bibiya ka gano aibobansu Allah ce wala ga tabba abukum ba'dan kada sashin ku su rika giban sashi su giba kana ambatan dan uwanka musulmi da abin da ka san baya su ahibu ahadukum ayya aqul lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim Allah dai da karshe ce ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah bai gafara ne ko mai jin kai ne karban tuba wanda ya fada cikin irin waɗannan kwarakwaran a baya sai ya gane cewa yayi mummunan kuskure to a yanzu dama tana nan Allah mai karban tuba ne Allah subhanahu wataala bai gafara ne mai jin kai to muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya jin kai gare mu kurakuran da muka yi na giba da walakanta ƴan uwan musulmi da zuntan su da cin mutuncin su ya Allah muna roƙon ka gafarta mana miyagun kurakuran da muka rika yi na mummunan zato ga ƴan uwan musulmi ba tare da wani hujja karara ba to muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya Allah bibiyan al'auran ƴan uwan musulmi da muka rika yi da giba da muka rika yi muna fatan Allah subhanahu wataala ka tubu muka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya kuma muna kare jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kubuto da ƴan uwan mu wanda muka dade mana addu'a Allah ya kubuto mana su daga hannun wadancan azzalimai muna fatan su kuma wadancan ƴan uwa da aka jarabce su da fitina da bala'in yin garkuwa da mutane to Allah subhanahu wataala ya warkar da su daga wannan cuta Allah subhanahu wataala ya shiryatar da su idan masu shirya ne idan ba masu shirya bane Allah ka isar mana daga sharrin su Allah ka ba mu kariya daga sharrin su Allah ka maida sharrin su akan kawunan su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah ka shirya mana ƴan matanmu Allah ka kintsa mana samarinmu ƙananan yaranmu Allah ka tarbiyyantar mana da su dattawanmu Allah ka albarka gare su shugabanninmu Allah ka ja makwarkwadinsu zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah ka yaye mana kunci da talauci ya Allah ka yaye mana kunci da talauci ya Allah ka yaye mana kakani kayi ya Allah subhanahu wata'ala ka saturta mu a duniya ya Allah ka saturta mu gobe kiyama a ranar tashin alkiyama ka tare mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين